الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وأصحابه وسلم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين
وقال سيدي وم- فقال موسى يا فرعون
wato wakal makan wakala da aka aiko annabi musa sai ya ce ya fir'aunu ya fir'auna inni rasulun min rabbil alamina ni fa manzo ne na ubangijin yan alam Mhm.
حقيق علي أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسلنا معي بني إسرائيل
ya kuma ce hakikun alayya wajibi ne gare ni tilas Allah kula lalai ba ni fada ma wani ba zan fada ma Allah ba komai illal haqqa sai gaskiya ba zan yi ƙarya in ce Allah ya aiko ni ba mu je mu je
قد جئتكم بالبينة gajitukum na zo muku bi bayyanatin da hujja min rabbikum daga ubangijinku Mhm.
وأرسل معي بني إسرائيل ka aiki bani isra'ila tare da ni mu koma ƙasar misra ya gaya mafi raunaka قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين ban ga gumbani fa ƙala ya ce in kun ta ji ta biyayatin a kan wannan magana da ka faɗa in kai ka zo da alama na gaskiya to fati biya ka zo da ita in kun ta mina sadiki nan dai kai ci- kana cikin masu gaskiya in maganan ka gaskiya ne to sai ka ka zo da ayan mu je
فألقي عصاه فإذا هي ثعبان مبين
to falga ya sa sai annabi musa ya jefa sandansa نعم
fai zahiya sai ga ta su banin mutiji ne mubinin bayananne ya zama babban mutiji نعم wani gun ya ce ka ana jannu نعم kamar ita aljanni wato yan ci- siriru- siriruwan mut- mutiji mai gudu a nan kuma ya ce ka an ha su banin mubinin kamar mutiji babba wato shine kamar gama gashi- gama sheka sai ya jefa shi نعم
ina zuwa nan ina zuwa a nan asu- an sifanta نعم subanin mubinu a wani gun kuma ya ce ka ana jahannun نعم kamar ita macijiya ne wato aljani kenan نعم
to ita macijiya mai saurin tafiya yar kankanuwa نعم
to gun da aka si- kam- kamar- aka kam- kamanta su da shi wajen girma babba ne amma wajen gudu i- waj- a- wa- wajen girma babba ne amma wajen gudu kuma kaman karma ne a s- a saukin sa- tafinta kamar micijiya kankanuwa annabi musa ya jefa نعم sandansa da ya- da ya je- da ya jefa sandansa نعم
yawa annabi musa ya jefa sandansa نعم
sai ta zama micijiya babba fatsa mai zane-zane ta buɗe bakinta sama da ƙasa ta fuskanci fir'auna bakinta tsakanin da ta buɗe daga ƙasa zuwa sama sab'i tamanin ne haka na'am Sab- sama bakin kawai a buɗe haka na'am sami tamanin daga daga leɓen ƙasa zuwa leɓen bisa na'am
da ta doshi fi- so- so- sauran fir'auna kamar za ta haɗe sauran sai suka watsa a guje ta tashi kuma ta tsaya sai s- tsawo siri kamar gwargwadon mil guda tsayin su sama kowa ya ganta a misa na'am kuma katuwa ne kowa ya ganta kamar tsawon mil guda shikenan ta saka leɓenta na baki ƙasa a na ƙasa a ƙasa leɓen sama-sama sai ta doshi tsoron shi fir'auna na'am
sai ta fuskance shi fir'auna don da ta kama shi sai ya zabura a guje yana hutu yana bayan gari a cikin jikinsa a cikin wannan ranar mutane wanda cikin wannan ranar na farko wanda aka yi wannan karon mutanen fir'auna wanda suka mutu dubu arba'in ne Sab- saboda wani na taka wani wani- wani yana taka wani wani kuma an taka shi aka yi mugun gudu aka halaka fir'auna ya shiga cikin gidan sauransa yana gudu yana cewa musa na maka magiya don allah sai ka kama wannan misijiya ka kama min wannan misijiya zan yi imani shikenan sai annabi musa ya kama ta shikenan da ya kama ta kuma sai sai sai sai sai sai sai sai sai fir'auna ya shiga taurin kai kuma wanda za ya dahu wanda za ya dahu sai ya tu ya tuɓe hannu ya ya ci- sa hannunsa a hammata sai ya cire ya yi haka da ita su fai zahiya sai ga ta bai la'u fara kwal kamar rana lillazina ga masu duba sabanin yadda da take na fata khilafa ma kana alaihi min al-udumati ba ya zama ba ba ba ba- ba- ba haske ne kamar na rana kuma babba shi ma ka to shi kenan قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم kaga ya nuna musu aya guda biyu da macijiya da hannunsa ƙalar malau sai jama'a suka ce fadawa min gawon fir'auna mutanen fir'auna shi ba da abin da zai faɗi sai fadawa suka ce ina haza kaga wannan la sahirun aliyun mai sihiri ne wanda ya san sihiri sihiri ne wannan kaga sun juyar da abin daga Allah saboda haka an wanda ya firgita ya tso ya tsoro don Allah ma to an ce sihiri ne ba an dawo maganan ba wa fi shu'anahu wa a cikin shu'ara wasu shu'arayi wannan fadin fir'auna da kansa yace wannan akwai mai sirri amma kaman su sun fada da shi da su don an yi mitin ne suka ce masa wannan mai sihiri ne to me za a yi mu je yuridu yana nufin ne an yi kun ya fayar da ku min arlikum daga ƙasanku fa ma za ta mu to yanzu me kuke umarni da shi me za mu yi shi kenan ƙalu suka ce arji ka masa jingiri kada ka kashe shi wawu da ɗan uwansa haruna ka jinkirta musu am- sha'aninsu sai mun kure su tukun wasil ka saki ka aika fil madayin cikin birane a cikin biranenka ka tura hashirina masu jawo jama'a masu tara jama'a masu tara jama'a a kawo masihirta masihirta wanda suka fi shi musa وفي باب سارتي وإن ك- وإن كان وإن كان حكيما في نفسه وذلك أنهم سو- sun je sai sai masu sirri suka zo da suka zo da igiyawu da kuma dogon igiya da dogon itace da kuma wani mai da ake masa zim- zibaki in ya ji rana sai ya- ya- ya rika kamar tafiya to sai suka sha- suka shafa ma itacen da itatuwan wannan mayi na zi- zi- zi- zibiki din sai aka sa a rana shikenan sai suna ta motsawa kamar mai rai lokacin da suka zafi rana sai shashin suna juya kan shashi har mutane suka yi zato su ɗin mutijai ne ya zama gun da aka yi filin da aka yi wannan taro a iskandar ne yanzu gari ne na misa a iskandar din lokacin da al- annabi musa ya jefa sandansa je- a- a a wannan ya- wannan zaman kuma annabi musa sai ya jefa sandansa don bayan an ce Allah ya ce masa jefa sandanka da mun ce ta tashi tsayin mil guda a sama sanda ne kuma bakinta a buɗe kamar fadin sabi tamanin kamar za ta haɗe garin da duka to lokacin da ya jefa sai wutsiyan sandan sai ya kai har bayan kogin nil sannan ta sake buɗe bakinta ɗin kuma shi ma sabi tamanin sai tana haɗiye dukkan igiyawu da sanduna da suka jefa har ta haɗiye dukka sannan sai ta nufi mutane kuma wanda suka halata wannan taron sai suka firgita sai matsatsa afku a lokacin kuma mutanen da suka mutu dubu ishirin da biyar ne a wannan taron sannan musa ya rike ta ta zamo sanda kuma a hannunsa kamar yadda take to lokacin da take haɗewa su wayannan masu sirin shugabansu makaho ne ya ce ku duba me take suka ce tana haɗe abubuwan da muka zo da shi ya ce cikinta ya yi babba ne suka ce "A, ba- cikinta bai karu ba ya ce to wannan abu ne daga Allah yawa ba za mu jaye da shi ba shikenan sun san wannan abu ne shani ne daga sama aik- aikin Allah ne ba aikin wani ba ne sai mai sai suka da aka ta haɗe duka sai su suka faɗi suka sujada ma Allah su suka suna tuba suka ce wannan abu ba Musa ne ya aikata aika ba wannan ya aikata wannan abu wannan abu ikon Allah ne shi ne fir'aun ne ya yi bakin ciki kuma kayan kayan raƙuma 300 ne ita ɗaya ta haɗiye su duka kuma ta ta nufin mutane muje muje يأتوك بكل ساحر عليم idan ka yi ta cikin- cikin birane da su zo maka kowane mai sihiri wanda wanda ya san sihiri da- da- za su kawo maka shi wanda ya fi annabi musa saboda ka- ka ka- ka aika kawai cikin bi- cikin birane a kawo maka masu sihiri masu dabo fiye da annabi musa Mhm.
وجاء السحرة فرعون قالوا إننا لعذرا كنا نحن الغالبين waje sa'arsu fir'auna masu sihirin fir'auna sai suka zo na'am
an kawo su kenan daga biranen suka ce kalu suka ce a yi na lana la'ajiran yanzu idan mun kura annabi musa muna da lada za ka biya mu sai fir'auna ya ce in kuna in mun zama nanu galibi da mun muka yi rinjaye za a biya mu na'am
kala kala sai fir'auna ya ce na'am ai za a biya ku ai ya wuce biya wai na kunku ai lamunan mukarbe kula makusatan fada ku sai dai ku ku bai wani ba wani ya baku ba na'am in ji fir'auna to a lokacin ne suka shirya kalu kalu suka ce ya musa kai musa in ma durkiya ko ka jefa a san sandan nan wa in ma na kuna ko mu zama nanun mulki na mu ne za mu so mu jefawa wato wannan sun nuna sun fi karfinsa kenan kamar mutum da za ku ka- ku- kokuwa da shi ya ce- ya ce ku ta ina ka ka zo kawai ai ya san ya fi karfinka ne suke zato Sabo- ko ka jefa ko mu mu jefa to ƙala musa ya ce alƙu ku jefa abinda za ku jefa da izini da ya musu izinin su gabatar da je abin jefawansu don ya yi tawassuli ya- ya- abin saboda ya nuna bayyana abin a san nasa da nasu ba ɗaya ba ne saboda haka sai sun gama jefa sun burge tukun to sannan ya gwada nasa na'am falamma alku lokacin da suka jefa sandunansu da igiyawunsu saharu a na sai suka ri- rinjayi idon mutane sai suka juyar da ita ga hakikanta sai suna ganin abin kaman wasu manyan macizai ne suna kuma juyawa suna tafiya Allah ce wata rabu suka tsoratar da mutanen fa haisu hayaluwa tun da mutane suka zace ta hayyatar tutsai mashijiya ce take tafiya sannan aka gama tabbatar da abin da suka jefar da yana tafiya to shi kenan allah ya ce wa ja'o bi sirrin azimi amma fa sun kawo sirri babba na'am
sirrin nasu babba ne sai da a ja- a- a- a kuibin ikon allah ba kowai ba ne Eh, fa jaba wa fi babin sirri wayan kane hakiran ko walakance da yake abin walakancece ne a cikin kansa amma a- abun babban sirri ne saboda haka Allah zai tabar da sirri sai ya ce wawaina walƙaina sai muka jefa wawaina ila musa muka yi wahayi ga annabi musa muka ce masa bayan su sun jefa nasu abubuwan muka ce masa jibrilu ne ya zo ya ce masa ka jefa naka sandan akan nasu kamar yadda yake a cikin suwar ɗaya la ta hab innaka anta la kar ka ji tsoron sihirinsu kai kai ne madaukaki a kansu kai za ka yi rinjaye muka ce masa na riga saka ka jefa sandanka idan ka jefa fai za huwa sai fai za fai za huwa ko hiya fai za hiya sai gata ta zamo talkaf tana haɗiye ma ya fi kuna abinda suke karya ƙaryar nasu da sihirin nasu nasu sandan sai ta zama mishijiya babba mun ce a iskandar ne tsawon tsawon tsawon tsawon tsawon jelanta sai da ya kai kogin nil kuma girmanta ga shi yadda aka faɗa shi kenan sai tana haɗe nasu ɗan abubuwa har kayan raƙumi ɗari uku su ta haɗe kuma cikinta bai girma ba da ta haɗe kuma sai ta nufi mutane ta ta ga mutane ta- ta- ta- ta ta nufe su to a lokacin ne suka watse har mutum dubu ishirin da biyar suka mutu mu je Ko kala haku sai gaskiya ya bayyana ya tabbata, wa faɗaɗa ma kanu ya amaluna, abinda suke aikata na sihiri sai ya ɓaci, kuma fa gulubu hunalika. Sai aka rinjaye su a cananka, wangalabu suka jujuwa sagiri na masu kankan da kai walakantattu. an rinjaye su shi fir'auna ke da mutanensa amma su wannan masu sirrin su ba su juya a walakance ba do sun tuya sun juya a kan sun yi imani da Allah har sun karkon abin da zai yi gashi zai faɗa nan to ne wawulkiyar saratu masu sirri sai suka fadi sajiji da suna sujada sai suka fadi suka yi sujada kalu suka ce amanna bi rabbil alamin mun yi imani da ubangijin yan alam wane rabbi musa wa haruna ubangijin musa da haruna mun yi imani li ilmin don sanin su annama shahadu abinda su gani shi na minar asa na sandan nan la ya ta'atta bi sihiri ba zai yiwu ya zama sihiri ba su sun tabbata wannan abu ya haɗe abu du- duka sannan kuma cikinsa bai tashi ba kuma aka kama shi ya zama sandansa babu wani alama ai kaga wannan sha'ani na Allah ne Mhm. To, Firauna ɗan siyasa ne, ɗan siyasa ko bayi rasa magana. Ƙala Firauna sai Firauna ya ce, "Ah, yanzu a amantun bihi kun gaskata shi?" Bi- da- da abin alimin na Islama a amantum ko kuma amantum bihi kun yi imani da shi kun gaskata shi ya tambaye su. kawula an azar lakum tun ban muku izini ba tun ba ni nace ku bi shi ba kuka bi shi kuka yi haka saboda haka sun yi laifi kenan a gun fir'auna saboda ransa ya ɓace ku limanu wato imani ya samu gare ku tun ni ban ce ku imani ba ai bai- haka bai dace gare ku ba wato kun yi haka ya juya magana daga manufanta ya ce ina haza wannan abu da kuka yi ga shi fa shi ya kira su fa sai ya ce wannan abu da kuka yi lamakarun makirce ne makartumin ko makirce shi wannan kun kullo dama hayinci ne ya za ku ce kun bi shi kun yi makirci fil madinati bi- cikin birni lituru don ku fiyar da hala mutanen birnin min ha daga birnin fa saufa ta'lamu A- to a hankali da ku san abin da zai same ku da guna Eh, shi eh, wannan zai mu- zai mu- a- a- abin da yake nufin zai yi zai musu azaba irin nasa shi kenan to kusan laukan da yana zan yanyanke zan yanyanke aidiyakun hannunku wa ajulakum tu- da kafafuwanku min yi lafin kan sabi bani a yanke hannun dama da kafan hagu a bar mutum a walakance yadda ba zai iya tafiya ba in hannun dama ne da kafan dama da sauki amma hannun dama da kafan hagu in an yi ma mutum haka an gama walakanta shi ya nuna musu za su gamu da walakancin haka walau sallibannakum zan kuma tsire ku bayan wannan ai mai ne gaba daya zan kakkafa ku a a a a- a itace ku tattare za a yi mai fi- mai s- mai tsini a tsire kowa a kafa shi kalu suka ce inna kalu suka ce ba laifi inna mu mun galibu na masu juyawa ne larabbi na ga ubangijinmu ko ka mana haka ka kai mu wajen ubangijinmu ne saboda ba laifi ba ba ba ba ba laifi ai rajihu na fil akhirati za mu koma ga Allah ne a lahira saboda haka ba komai ka yi abinda za ka iya kenan yawwa wa matan gimu ai ba ka yin hukuba min na gare mu ila sai dai bai an amanna mun imani bi ayati rabbina da ayoyin ubangiji mu shine hukuban ka gare mu ba wani dalili sai wannan to saboda haka yi lamma ja'a lamma ja'a lokacin da ayan ubangijinmu ta zo mana rabbana ubangijinmu a furin alaina saban ka kwarara mana haƙuri lokacin da ya zai aikata abin da ya yi alkawari din nan to allah ka ba mu haƙurin ɗauka kuma in abin ya kai mu ga mutuwa wata waffana musulmina ka cika mana muna muna musulmai ka cika mana kwanakinmu muna musulmai ba kafirai kamar yadda fir'auna ya- ya nufe mu da shi ba mu je shi fir'auna shi kenan sai dukkan su ya musu wani abu ya yanke kafofinsu na hagun da hannayensu na dama aka kawo kututturai aka tsire su aka kafa su a rana to hankalinsa kamar ya kwanta wakalin mau sai jama'a fa suka fara shugabanni min gawon fir'auna daga mutanen fir'auna masu zuga yan zuga wayannan an gama da su suka ce to yanzu a tazaru musa za ka bar annabi musa wa kawomahu da mutanensa limsu dufin don su yi ɓanna a bayan ƙasa su rika kira a saba maka don shi fir'auna da ya yi mutanen ƙasarsa alloli 'yan ƙanana ya ce shi ne babban allah ya bai kowa Allah sa gidansa da yana bautarsa amma babban Allah wai shine Firauna wai zaraka kana son shi Musa ya barka kaka da allolinka da kai muna bauta musu a gidajenmu Allah ya yi Firauna ya haka ya ce ana rabbukumul ala ya yi ‘yan gumaka ya ba su suna bautawa sannan ya ce amma shi ne ubangijinsu babba to kana son a barka da kai da 'yan allolinka a ɓata ƙasa kaji wai ɓata ƙasa ke yi ƙala sai ya ce ya gaya tunani na shari an zuga shi نعم
ya ce ba wannan ne ba ma ai sannu katil amnam za mu kakkashe 'ya'yansu maza wani sayi mu ya raya 'ya'yansu nisa'un mata mata mu raya su maza mu kasu kamar yadda mu ka yi dacin kafin a haifi annabi musa za mu musu haka to wai namu fauka mu akan su ne kahiru da muke da rinjaye mu muke da rinjaye sai mun yi kadiruna fafa alubihim sai suka aika fafa alubihim zalika fashaka sai suka shiga walakantar da su mutanen domin mutanen su kib'an bani isra'ilin a gunsu suna zama su ne kawan bayansu نعم mutane suna aiki daga safe zuwa sha biyu rana sai ce kowane bani ba- ba- bani isra'ila a sa shi aiki ini duka ba zai huta ba su dare مم.
kuma suka shiga kashe 'ya'yansu ma- maza suna raya mata duk da wannan a- in mutum an haifi 'yansa mace namiji ɗansa namiji a kashe tabbata bata domin su zama bakin ciki ga iyayen to shi kenan da suka yi haka fafalu zalika suka yi fashe kama banu isra'ila to nan ne banu isra'ila suka yi kara zuwa ga annabi Isa- musa don bakin cikin ya yawa نعم ana bautar da su fiye da da ana kashe 'ya'yansu maza a bar mata ƙala musa annabi musa ƙala musa sai annabi musa نعم ya yi faɗi liƙaumi ga mutanensa نعم ista'inu bila ku dai ku taimaka da ku- da da hakuri da taimakon Allah kuma wasbiru ku haƙu a kan cutar da aka yi muku abin da zan gaya muku kenan ku nemi taimakon Allah kuma ku yi haƙuri a kan abin da ake yi ai inna Allah ƙasa lillahi na Allah ne yusuwa zai gadar da ita mai sha wadda ya so duk mai bayan bayansa in ya so kuma Allah zai mallama kan muku ita wannan kasan nan wala akibatu karshe mai kyau abun godiya lil muttaqin na masu tsoron Allah ne ba na azzalumi ba to saboda ku zame masu tsoron Allah ku ga yadda Allah zai muku da azzalumai mhm Allahu akbar kalu suka ce Musa mu fa uzina an cuce mu da min gabla an ta ce tun baka zo mana ba an sa- fir'auna wani boka ya ce masa kasan nan za- za a- za a cikin mu za a haifi wani da wanda shine sanadin tafiyar mulkinsa yayi ta kama mutane yana kashewa an ce har dubu saba'in ya sa aka yanka na ɗa namiji in ba da majita bayan ka zo mana ma ba mu huta ba ana ta azabtar da mu ƙala sai annabi musa ya ce a sai rabbukum babu ya ubangijinku نعم
an yi wulika aduwakum ya halaka abokin gabanku komin ƙarfinsa wasu taliban kun fi hali ya sa ku zamo halifofi a bayan ƙasa da ikonsa fa yanzu da duba kai ba ta amalu kuma ya za ku za ku gode ne ko za ku saba don halin dan adam ne Allah zai muku haka idan ya yi haka din kuma zai gani godiya za ku masa ko za ku saba shi kenan وإذا أخذنا ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون
wala kada hakikan نعم to sun sun- sun yi haƙurin sun kuma dauki Allah kuma abin da annabi musa ya gaya musu zai faru hakikan mun kama ala fir'auna mutanen fir'auna bisu da shekaru muka saka musu fari na shekaru da suka tsananta sabon allah sai aka sa musu fari kamar yadda mutane da wani suka ce wai tawayan tawayan arziki ko kome ne tawayan tattalin arziki aka sa musu fari suka rasa arzikinsu wa naqsi mina samarati da tawaya na 'ya'yan itatuwansu iccen da aka sani yana aihuwa ya bar aihuwa lalawun domin su ya zakaru na su azantu su san akwai wani abu da Allah yake nufi da su Mhm. faiza فإذا جاءهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنها دائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون wai za ji hannun musu hasan da- idan kyakkyawan abu ya zo musu kamar yalwata da wadata suka ta zo musu su mutanen sai su ce ƙalu su ce lana hazi wannan namu ne mun cancanci haka Eh, sun ɗauka abin da ake musu suka cancanta a musu nasta hikuwa muna cancantanta walam ya shukuru Allah ba su gode ma Allah sai su ka abu ne kawai wanda kaman kai ne a baka kayanka wayan ta sai musayyatun idan mummunan abu ya sami su kaman fari kaman bala'i ya ɗayyaru musa sai su yi camfi da musa su ce wa mamawu da wanda suka tare zaman su musa da su wani nan su ne suka mana dalilin wannan cuta ko wannan rashi sai su ɗau- su yi camfi da annabi musa da wanda suke tare da shi in ji allah Mhm. to shi ne ya ce wa'un i- ala na madalla inna ma da'iru ka sani camfinsu shu'uminsu inda layi na daga Allah ya zo musu saboda laifinsu kuma aka musu walakin na kasarin sai dai yawancinsu la ya lamuna ba su sanin abin ya zo daga Allah ne ba su sanin haka
وقالوا مهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين wagalu sai suka ce ma annabi musa kai musa mahamata tuna biyi minayatun koyaushe ka zo man da wata aya daga allah da ta sanar na biya domin kamar sihiri da ita mama na laka bi mumina mu ba za mu imani da kai ba, mun sai da muka kai har abada mu kan ba za mu bi ka ba in ji su Mhm.
فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين na sai muka aiko a dufa na ruwa a layin kansu muka ba sun ce kowane bala'i sai zo ba za su yi ba kuma haka ne k- wa ma- wa huwa ma yadda- ma'un da hala buyutan shi ne ruwa ne aka sako shi har ya shiga cikin da gidansu ko wasu lahulukin ya kai har makogoronsu idan mutum ya zauna a ciki har makogoronsa in yi wasa sai ya nike ya nitse Allah ya aiko musu da wannan abu wato hakan da aka yi sa'idu da jibar fila lokacin da bani isra'ila suka yi suka suka yi imani masu su sihirin sunan fir'auna ya koma an rinjaye shi a taɓe shi da mutane sai suka kin imani sai ƙara cuta suka yi ma annabi musa da mutanensa suka ƙara kafirci da taurin kai a kan shari to sai allah ya bibiyar musu da wannan abu da za mu faɗi guda bakwai farko allah ya musu fari da ragin da ragi na ‘ya'yan itatuwansu ba su aihuwa kayan gonansu ma bayi allah ya jarabe su da wannan bayan haka kuma ya nuna musu mujiza guda biyu na hannu da sanda kaga abu hudu kenan ba su yi imani da ba a kan da shi sai wakala nan ne annabi musa ya ce bawan kafa fir'auna allah ya yi ɗaukaka ya yi girman kai ba wai allah bai sani ba ne ko bai gani ba amma yana masa tahasirul hasil ne ba nan na kafa fir'auna yana ya yi girman kai ya yi taurin kai ya yi ɗaukaka bayan ƙasa mutanensa ma su ma haka sun warware alkawarinsu da kai to ka kama su da hukuban da za ka sanya ta a kansu da nikima wanda za ka musu ko ya zama musu wa'azi kuma ga mutanen da suka zo baya wannan labari ya zama musu abin lura a sai in an saba ma Allah ba za a gama lafiya ba shi kenan to shi al'addu'an da annabi musa ya musu kenan to shi ne Allah kuma ya masa wani abubuwa ƙara musu wayannan abin da za mu faɗi na zahiri sai aka sako ruwa ko ina kake a ciki ana cikin ruwa in mutum ya zauna ruwan ya zo har makogoransa in ba za a samu a yi bacci in mutum ya kwanta zai nutse a duk gunda yake haka allah da ikonsa ya musu wayannan abu kwana bakwai aka yi suka samu annabi musa suka ce musa ka roƙa mana ubangijinka in ya yaye mana wannan ruwa to za mu imani da kai mu saki bane isra'ila annabi musa ya roƙi allah sai aka wannan rukawan ya yanke kuma ya turo iska allah ya turo iska ta kada gun ya bushe da gidajensu da kuma ya bushe suka yi wata daya sai suka sake kafirci babba wajjara da sai Allah ya sako musu fari suka cinye dukkan shukansu abinda suka shuka da kuma 'ya'yan itatuwan da suka mallaka sai fari suka zo suka cinye shi ma wannan a cikin gwargwadon kwana bakwai dare da rana aka turo fari aka doma dora mafalin kuma yunwa ba su koshi suna cin abinci dare da rana suka cinye abincin su duka suka ce annabi musa ka roƙa mana allah idan ya yaye mana wannan fari to za mu imani da kai za mu saki bani isra'ila sai annabi musa sai ya yi nuni da sandansa gabar da yamma shi ke farin kamar an dabe su suka yi wata guda babu bayi sai kenan sai suka ƙara kafirci walƙummala sai allah ya sako musu kwarkwata mutum duk wanda yake kwarkwata yana jikinsa haka sai da ba a yi abin nan in an kama masa abinci ma sai kwalkwata su taru a kai shi kenan kwarkwata suka dame su in kana zaune kwarkwata in kana tafi kwarkwata in duk gunda kake da kwarkwata ba ko kwarkwatan kwarkwata wanda yake na bala'i wanda ba ba ba ba ba ba ba su jin kisa suka ce Musa idan ka roƙi Allah ya tafiyar mana da wannan kwarkwata to za mu yi imani da kai za mu saki bani Isra'ila gare ka ya roƙi Allah Allah ya tafiyar da wannan kwarkwatan wannan su- kwarkwatan su a susa tsutsa tsutsa wato a- kwarkwata ne wanda yake kaman abinda mai kama saniyar nan kamar kaska haka yake kaka- ta ko'ina su yana kame da su to shi kenan da annabi musa ya roƙi Allah kwarkwatan suka tafi ko kuma kaskar suka yi wata guda suka sake kafirci wadda fadiya sai Allah ya aiko musu kwadi ta cika gidajensu kwadi da abincinsu duka inda aka ci abinci kwano ya fa- yana- kwadi su jibga kai a ko'ina suka yi in ka kwanta ka kwan- kwan kwadi in ka kwanta kuma kwadin su jibgu a kanka har ba za ka iya juyawa ba haka mutu in ka buɗe za- baki za ka yi magana kwalo ya yi tsalle ya shiga abu da ya fi zama musu musiba babba shi kenan suka ce ma annabi musa ya roƙi allah allah ya yi musu wannan kwaɗi in haka za su za za- za- za- za- za su za su imani ya roƙi Allah Allah ya yi kwanin an ce kwani da dabba ne na tudu amma saboda zamanin annabi Musa suka- kwani suka bi umarnin Allah ko wuta ne mutane suka fa- fa- hura sai kwani su- su- su kashe su fa- suna su ko ina dai kwani shi ne sa Allah ya mu musu baiwa da kwano zai zauna a cikin ruwa zai zauna kuma a tudu waddama sannan allah ya turo musu jini bayan kwadi ka gani ko aka kawo jini bayan kwadi wato duk ruwansu ya zama jini inda mutum da sha ruwa ma ya ɗiba gashi ya ɗiba ruwa inda ya bakinsa sai ya zama jini har matan bani kibdawa ta kan samu matan bani isra'ila ta ce "Don allah ki sama mi- mini ruwan na a koko ko na ma- nan sha in ta zuba mata kafin ta kai baki ya zama jini amma ita ba kibda ai, ban- ba- bani isra'ila in za ta sha sai ta sha ruwa kuma har ya kai ma sukan ce don allah ɗibi ruwan na bakin ki ma ki ki ki ki ki hura bakina fesa ki fe- ki fesa bakina idan ta kurbi ruwan za ta fesa mata kafin ta fesa ya zama jini kuma mai gumi fir'auna ya damu shi kansa ya rasa sai yana tsotson dutse in ya tsotsi dutsen ma sai tsotsi- sai jini to sai suka roƙi Allah a suka ce a roƙa musu Allah ya tafiyar musu da wannan azaba in Allah ya musu haka da su yi imani kasa annabawan Allah akwai hakuri kaga ruwa fari tsu- um, kwarkwata kwadi jini randunansu duka in an buɗe in ruwa ne sai jini za ka samu in ruwa yana tafiya in sun ɗiba ya zama jini in sun kai bakinsu ya zama jini to shi kenan suka ce a ro- roƙa musu Allah Allah ce ayatun fasalatu ayoyi ne wayannan abu rabewa ayoyi guda tara a- a a rarrabe duka aka- a- a- wannan bayan wannan sai wannan bayan wannan sai wannan yawa amma ayoyi guda tara amma ba su yi imani ba ka san kafiri ka san imani in ka ga allah ya baka ka gode masa Am- banda in al- allah da ikonsa ba da dabara ne ake yin imani ba in ka ga allah ya baka imani ka gode ma allah in in banda wannan wahalan ya isa su yi imani ko kuma wannan wahalan ya isa su ga- yadda da annabi Mu- musa annabin allah ne ayatun fasalatin ayoyi guda tara a ban rarrabewa daga wannan in yayi sati idan sun a- a- in an- annabi musa ya roƙi allah ka yayi su ko suka yi wata ɗaya a- a nitse sai su sai kaficewa astakbaru sai suka yi girman kai gabarin imani wa kanu sun zama kawman mujrimina mutane ne masu sabo Mhm. walamma wa galibin lokacin da wannan azaba ya afku gare su na ruwa da fari da tsu- da kwarkwata da kwadi da jini kowanne in ya afku gare su sai su ce ya musa musa ƙulƙula na rabbaka ka roƙa mana ubangijinka bima a hida indaka da abin da ya alkawari gare ka cewa in an yi imani zai yayi to ka roƙe shi akan ya yaye mana wannan hali da muke ciki min kashfil azabi nan daga yaye azaba I- in in ya in ha- ya yaye mana to mu za mu yi imani sun yi imanin mu je min kashfil azabi Oh. bima a yi da indaka da abin da ya bi alkawari da shi gare ka mene min kashe azabi نعم na yayi azaba na gare mu da yin ka shafta anna idan ka yaye mana azaba inna lanumin da maka za mu yi imani da kai kuma lanusu da maka bani isra'ila za mu sake bani isra'ila tare da kai za mu ku tafi duk gun da kuke so amma Allah ya ce falan ma ka shamna falan ma ka shamna yayin da muka yaye da addu'an annabi Musa aka yaye alizza zaba nun kansu ila ajalin zuwa ga shartu wanda hum su balighu za su ishe shi to idan ya- yayin da aka yi ka iza iza mu sai ga su yan kusu suna kunce alkawari ya ya- ai- mu- annabi Musa da su fara zai kuma roki Allah Allah kuma zai yaye musu amma in an yi alkawari wata guda sai su kunce alkawarin su kuma su tabbata kan kafircin su kafirci mudu mu amu Allah ya kiyaye mu Mhm. fanta gamna
فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين fanta kamna sai muka yi guba minhum gare su fagaran na muka dulmuyar da su filiyami a cikin ruwan kogi a babban kuma bala'i a cikin ruwan kogi ne kuma allah ya halakar da su biyanan domin su dalilin da aka musu haka kazzabu bi ayatina sun kare ta ayoyinmu na, na, na, na littafin da annabi musa ya zo da shi wa kanu sun zamo fagafilin na suna rafkane an hagarita lokacin masu littafin bai zuba sai bayan an halaka su ne aka ba shi a- aka ba shi littafin mene to an babban ruwa na kogi na an halaka su a ciki Allah ya ce wa aurasna sai muka gadar da alƙawamin mutane allazi na kanu yusuf na mutanen da ake rainawa ana bautar da su ana walakanta su ana yanka yayansu ana ana yanka yayansu ana barin yayansu mata to sai muka gadar musu da masharikal arzi wa magariba mahudar rana da gun mafadanta suka zama su ne masu mulki Allah ba yanda bai iya ba saboda haka kada ka raina wani lokacin da duk Allah ya so zai zai zai zai ikonsa ga su ne ake rainawa ga su ne ba su da komai amma Allah tabaraka wa ala wa ta'ala sai ya gadar musu da dukiyan wayannan masu raina su da kasansu da garurukansu da dukiyansu sai aka- duk su- allati bararna wacce muka mata albarka bilma'i wa shayri da ruwa da itace wato ƙasa ne wacce take minima wani faɗin yace sham amma wani faɗin yace misir dai don dama allah ya, ya ce kamtar ku m- saboda haka m- misir suka komo suka mallake ta mu je watammar kalmatu rabbukal husna kalman ubangiji ga kyakkyawa ta cika shine yace wa nuridu anna munna allazina tulihu bil ardi muna nufin mu yi baiwa ma wanda ake rai na zuwa bayan kasa mu sanya su ne masu gadon kasa to haka haka Allah yake shikenan kalman ubangijinka mai kyau sai ta tabbata ala bani isra'ila kan bani isra'ila saboda me Allah ya ce bi ma saboda saboda sun yi hakuri kan cutun da ake musu wajen marna ma kana yasrauha kamu kaga fir'aunu muka halakar da fir- abinda fir'aunu yake aikatawa wa gamu da mutanensa na raya kasa da mallakan kasa da mulki a kasa duk muka halakar har fir'auna muka halakar da shi wa ma kanu ya rusuna da abin da suka zo suna ɗaukar gini suna kina suna yaro su shi ne su kango wato gida kaman kango a can sama can sama suke kwana wato suna da gidajen sama ne Mhm. bi kasu ra'i wa lammiha ya arishuna ko ya arushuna ya yarfa'una min bunyani wato abin da suke dagawa na gini suna da can suna daga can sama suke hangin kasa to duk aka rusar da shi mu je to kaji halin dan adam gashi an masa wannan abu to za su gode ne ko ba za su gode ba me su kuma za su yi ba Allah Allah ya ce wa za jawo suna maka ƙetare kogin bi bani Isra'ila da bani Isra'ila kuma ƙetare albahara kogi aka halakar da fir'auna suna gani fa shi ne na fatau alaƙaumin ya kufu da azanamnam sai ga su sai suka zo a kan wasu mutane suna lazimta kan gumakansu wanda suke tsaye da bautan gungi ƙalu sai suka ce ya musa kai musa Allah na ilahan sanya mana Allah ka ji wancan allah da ya musu ya musu ya musu nan an manta shi ko halin dan adam Isa- isa musa ka samu mana allah wato gunkin da za mu bauta masa kamaran malatun kamar yadda wayannan mutane suke da gumaka kala annabi musa sai ya yi mamaki ya ce innakun kaumun mutane ne ta shahararwa kuna jahittar ƙarshen al'amari Mhm. inna wula kun ga wayannan inna haula kun ga wayannan mutanen mutabbarun mahum fiya abinda suke cikinsa halaka ne su halaka ne duk abinda suke yi nan halaka ne kuma mene wa bazilun makanu ya maluna abinda suke aikatawa ɓatacce ne ba abin kirki suke aikatawa ba Mhm. ƙala musa ya ce yanzu ku tuna mana a gairar layi wani allah ne amgikun ilahin don nema muku allah banda allah kuma nema muku allah banda allah da kuka sani ya dace a yi haka bai dace ba wahuwa shi ne fata za ku ya fifita ku alalamin ya kan mutanen zamaninku wanda suke muku fariya ya kaskanta su a gabanku to me kuma za ku nemi ku Allah ba shi ba haka bai dace ba Mhm. ku tuna mana izan jainaku lokacin da muka tsirar da ku in ji Allah kuma kenan min ali fir'aun daga mutanen fir'auna ya su muna kun suna kallafa muku suna ɗanɗana muku su al'azabi mummunan azaba yaktuluna amlakun suna kashe ‘ya'yanku kuna gani ka san walakanci bai fi ba a zo a yanka ɗanka kana gani baka isa ba kuma waya tarunan sa kuna ra- suna raya kuma ‘ya'yanku mata wa bi zalikun kun ga cikin wannan kisan nan ai bala'un akwai bala'i ko kuma fi zalikum cikin wannan tsirar wannan akwai bala'un nima amma min rabbikum na ubangijinku azimin babba alhamdulillah amin malam tambaya na ana shine ina matsayin mai karanta alkur'ani a zuciya bakinsa baya motsi wai ba shi da lada
mai karanta ƙur'ani a zuciya ya zama kamar tunawa ke yi Ya za- yana da lada amma ba da ladan faɗan harufa don al- allah annabi ya ce kowane harafi ɗaya kana da lada goma ta amma an a baki ne bai kai harce a zu- a zuci ne bai kai harce ba kana da lada na tunanin amma ba ka da ladan harufa
sa ya'yan mu mata su su miji Allah ya wasu nagariya matasa Allah ya wasu ilimi da aiki da albarka
To, Allah Allah a sa yaya mata Allah ya wasu maza nagari
to Allah Allah taimaka dama kowane mutum Allah ya yi shi don ya bauta ma Allah ne man namiji na mace saboda haka wanda kuma ba- ba- ba- ba ba sanya shi baye ba nuna masa wannan ba ba nuna masa alheri ba saboda haka dole yaya maza da mata Allah ya ba mu su mu koyar da su addini mu rene su da abin da zai zama musu alheri Allah ya taimake mu Da, amin wato eh, wai abin da ake ma mu- mu- a- mu yi magana a roƙi Allah Allah fidda mu wannan bala'in rashin ruwa da wannan rashin wuta da wamime Allah sauƙi Allah sauƙi a bauchi Allah ne imtar da mu لا ما أنت ربي لا لا لا أنت هلكتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وأوفي ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبلغ أخذ نعمتك علي واغفر لي ذنبي واغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت Allah muna roƙonka Allah ka mana gafara Allah ka mana gafara mu da iyayenmu da iyayensu Allah ka mana gafara mu da iyayenmu da iyayensu da malamanmu da malamansu Allah ka rubuta mana asiri Allah ka shirar da mu Allah ka mana albarka da mu da yayayenmu da dukkan zuriyarmu da dukkan jama'anmu dukkan bala'i ka Allah kaɗe mana na zahiri da na baɗini da tsautsayi da asara don Allah ka kiyaye mu don albarka annabi sallallahu alaihi wayannan musibu da suke afkuwa a wannan kasa Allah ka sani Allah ka sauke Allah ka ji tausayi mu don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam mu karanta ayatul kursi Allah la ilaha illa huwa la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ما في السماوات وما في الأرض وذا الذي يشعر لا باسمه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يدون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده وما هو العلي العظيم Allah kiyaye mu Allah ka tsare mu Allah kada mana fitina da bala'i Allah kada mana fitina da bala'i da musiba mu karanta alam na shi نشاء لك صدرك ونعمك بك الذي أجنبه ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت من صور ربك فانصب. Allah ka sauke mana al'amuran gaba daya duk abu mai wuya Allah ka sauke mana shi duk abin da muke nufi na alheri Allah ka ba mu shi duk matsayin da muke nufi na alheri Allah ka ba mu Allah ka tabbatar mana duk abun da zai zam- zai zama amfani Allah ka ba mu Allah ya yan musulmai da suke neman ilimin addini da za- ilimin zamani da hanyoyin rayuwarsu a sauwake a nemci Allah ka tabbatar da shi Allah ka sauwake mana Allah ka taimake mu Allah ka taimaka mana mu karanta inna an- an- inna anzalna fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairun min alf shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر Allah ka mana albarka Allah ka tabbatar mana da albarka wannan zama namu Allah albarkace mu don albarkan alkur'ani Allah ka sa albarka a gidajenmu Allah ka koro albarka a ƙasanmu da garinmu da angoyinmu Allah ka sa albarka a gidajenmu Allah ka sa a hannunmu Allah ka albarkace mu duk abin da ka bamu Allah ka sa mai albarka ne duk abin da kuma eh, muke nema Allah ka bamu mai albarka abin da ka bamu duka Allah ka masa albarka don albarkan annabi don albarkan alkur'ani alhamdulillah rabbil alamin rahman rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاتها da bismillah da niyya dukkanmu nan bukatunmu Allah biya mana abinda muke nema Allah ya bamu abinda muke tsoro Allah kaɗe mana Allah ya mana rufin asiri duniya da lahira don albarkan alkurani bismillah rahman rahim alhamdulillah rabbil alamin rahman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in صراط الذين أنعمت عليهم اللهم أنت أمرتنا بدعائك وأتنا بإجابتك فقد دعونا كما أمرتنا فأجبنا كما أردتنا هذا الجلال والإكرام إنك لا تولو الميعاد